بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الثامن درسي نترى الدرس التاسع من إذا درس الثامن كو الدرس التاسع درسي نترى بإثته صلى الله عليه وسلم أي تنشي صلى الله عليه وسلم lamma ƙaraba arba'ina min umrihi yayin da ya kai shekara arba'in ya kusanto shekara arba'in daga kwanukan shi a habbal inkita anin nas sai ya so ciruwa daga mutane fakana ya halu fi gari hira'in ya zamanto yana kaɗaita a kogon hira ya abudullah iya bautata ma Allah min asharata ayyamin ila shaharin daga kwana goma zuwa wata wa kana ya akhudh ma'ahu zadahu ya zamanto yana daukan guzurin shi tare da shi fa idza faraga idan ya kare raja ila zawjatihi sai dawo gurin matar shi fa ya akhudh gairahu ya dauki wani wani shi walamma balaga 40 min umrihi yayin da ya kai shekara 40 daga kwanukan shi nazala alaihi ruhul amin sai rai tsarkakakke ya sabko a gare shi jibril shine jibrilu wa huwa yata'abbadu fi gari hira shi kuma yana ibada a cikin kogon hira wa qala lahu sai yace mishi ikra ikratu qala ha talatan so uku yana ce mai ikrakin wannan ya hadi yace so uku wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙulu lahu yana ce mishi fi kullum marratin a kowane shuɗi ma ana bi ƙari'in ni ban iya ba karatu ni ba mai karatu ba ne faƙala sai ya ce mishi ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka mai halitta khalaqal insan min alaq wanda ya halicci ya halicci irin nan na mutum daga dashi na ruwa ikra ikaratu wa rabbukal akram da ubangijinka mai girma allazi allama bil qalam wannan da ya sanar da rubutu da alqalami ya sanar da ilimi da alqalami rubutu da alqalami allamal insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abinda bai sani ba faraja ila khadijata sai ya koma annabi ya koma da gaugawa zuwa khadija radiyallahu anha yarda Allah ta tabbata a gareta matashi wa qalbuhu yartajifu min ru'yatil malik zuciyar shi tana bugawa tana kai kawo saboda ganin mala'ika da yayi da yayi fa akhbaraha bima ra'a ya ba ta labarin dukkan abin da ya gani fa qalat lahu sai tace mishi inni la arju an takuna nabiyyu hadhihi al umma ni ina fata ina kamna ka zamanto annabin wannan al'umma wannan shine darasin sai mu komo mu yi sharhin shi wannan shine karatun kashin baki kamar yadda muka saba idan an yi karatun kuma a komo a yi sharhi sai a huce addarsu tasi'u darasi na tara bi'ithatuhu sallallahu alaihi wasallam aiken shi sallallahu alaihi wasallam darasi ne wanda yake yin muzancan farkon gamuwar shi da jibril ko kuma aiken shi da aka zo ya zama annabi ma'aiki to lamma qaraba 40 min umri lokacin da ya je kusa da shekara 40 da kwanukan shi ya girma kenan yanzu ko kuma ai yayi aure mun yi bayanin auren shi ko da Khadija yanzu ya kusa shekara 40 da kwanin kanshi sallallahu alaihi wasallam ahabbal inqita anin nas sai so rabuwa da mutane baya so ya zamna cikin jama'a bai so ya zamna cikin taron su na kagurai da irin daba daba da fada fada bai so ya zamna sai yake huta daga cikin su ina yake zuwa fakana ya halu fi gari hira ya zamanto yana kadaita zuwa kogon hira kogon hira wani dutse ne ana ce mai jabalun nur a makka duk wanda suke makka sun san shi ko alhazai da suka je makka sun gan shi ana kai alhazai su gani dutse ne mai tsawo mai tsawo na gaske can sama sai ka je in ka hau dutsen wannan zaka san lalle lalle rasulullahi ya shawo ya bawan Allah dutsen wannan a tahiya taka haka awa biyu zaka yi kana hawa awa biyu mai gaugawa saurayi yaro shine zai awa ɗaya da rabi da wani abu mai jin kanshi mai ƙarhi tsayi sai sai awa biyu ma da wani abu akan ma yanzu an yi eskaliya an yi eskaliya har zuwa wani kogon a can saman dutsen ke da kwai ɗan kogo surut can yake zuwa ya laɓe ya zamna a can cikin kogon ya abudu la iya bautata ma Allah to anan wace irin ibada ce yake ai ba aiko ba ibada to ibada wannan ita ce ya tafakkur tuntuni ne yake kun san tunani akan abin da zai gyara al'umma abin da zai gyara ka ibada ne iya tunani a cikin rayuwar duniya idan ya je ya hau bisa dutsen nan ya shiga kogon nan zai zamna min asharata ayyamin ila shahar zai zamna daga kwana goma har zuwa wata guda yake yi a can in ya ɗauki guzurin shi ya ya je shiga kogon wannan zai zamna a can tun daga kwana goma har wata guda wani irin tunani ne yake ku duba da kyau ku gani tunanin ku saurara sai ku kiyasta tunanin kuma da abin da ya zo mishi zai dinga tunani misali zai ɗau mutum sai ya san lalle lalle da kai wanda ya wannan mutumin ka duba mutum gashi da kawahuwan shi biyu ya zamna in ya so ya nade ya takure in ya so ya meke ya yi tsaye in ya so ya kauda da gudu ya tsaya duk inda ya ga dama ga mutum da burki ai har yanzu ba a yi ba motar da ta kai mutum burki ko akwai yanzu ka kaudo da gudu ka ga rami a gaban ka duk guri ɗaya za ka tsaya duk kake tsayawa burki kenan to iya tunani akan wannan mahalukat misali ya ɗauki raƙumi sai ya ga shi dogo da ƙawahuwan shi kuma da dogon wuya kaga duk ƙarhin shi da duk irin banga-banga da ya yaro ƙarami in aka same akala sai ya shi to wane ne ya hore wannan dabba ga wannan mutunan kun gani yake tunani cewa lalle-lalle akwai wani ƙarhi a sama wannan gumakai ba su bai kamata a bauta ma bisu ji bisu gani ya za a dinga musu bauta tunanin kaɗai da yake yi kamun a aiko shi akwai wani ƙarhi akwai wata force supreme wanda ita ce ta yi wannan abubuwa akwai wani ƙarhi a sama wanda shi yi wannan halittai yake tunani kuma lalle wanda ya yi wannan ka ya cancanta a mishi bauta wanda ya yi wannan abubuwan babba ne ba ƙarami ba ne ba to kun shi irin tunanin da yake zai je zamna kusan wata guda kwana goma zuwa wata guda a cikin kogon wannan yake yi daji ne kawai zai shiga daji ya hau ya shiga kogo ya laɓe iya ta tunani daga kwana goma zuwa wata wakana ya akudu ma'ahu zadahu ya zama to iya daukan guzurin shi tare da shi zai dau abincin shi da zai ci kwanukan wannan a gurin matar shi Khadijatu radiyallahu anha take ba shi abinci ai kun ga bulaguran su da bulaguran da ya cikin sai da sayarwa ta ko kun ga kun ga bayanin da hal arman nata da ta nemi ta ya arme ta ya aure ta fa idza faraga idan guzurin nashi ya kare raja'a ila zawjati sai ya komo gurin matar shi Khadija fa ya akhudhu ghayrahu sai ya ƙara guzuri bai so yake zama cikin jama'a saboda kahurai ne tunanin su duk na bautar gumki ne lata da uzza da manata da hubulu ga sunan ai ta bauta abubuwan da yake shirka ne to wannan kamun ya kai shekara 40 ne walamma balaga 40 min umrihi yayin da ya cika shekara 40 daga kwanukan shi wata rana iya cikin kogon ya san da cikin daji ne shi kadai ne ya cika shekara arba'in nazala alaihi ruhul amin sai rai tsarkakekke shine jibrilu sai sabko a gare shi kawai iya ciki sai ga mutum ya shigo da siffar mutum ya zo shi ya san karkarar ba kowa kawai ya shigo mutum ya shigo mishi haka nan ashe jibrilu ne jibrilu ne ya isko shi wa huwa ya ta'abbadu fi gari hira iya cikin tunanin wannan nashi wannan ibada jibrilu ya isko shi ya shigo gare shi iya shigowa wa ƙala lahu sai jibril ya ce mishi ikra ikaratu ikaratu annabi ya ce ma annabi ƙari'in ni ban iya ba karatu ni ban iya mai mizan karanta ni ban san ba mizan karanta ai shi nabiyin ummi ne ko annabi ne wanda bai rubutu bai karatu kawai ilimin shi ilimin shi daga gurin Allah ya zo haka nan Allah ya sanar da shi ummi ne ikaratu iya cewa ma ana bi kare in karatu ni ban iya ba karatu me zan karanta iya ce mishi yayi karatu kuma yana cewa me zai karanta so uku iya gaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi zaku ga cewa da jibril ya matse shi yace sai da yaji sanyin jikin shi a kirjin shi da shi yasa duk karatu zaka yi kamar sunna ne sai ka sha wuya rasulullahi ma sai da jibril ya matse shi duk karatu yana cewa ni ban iya ba karatu to ku duba amsai horkon ayoyin da suka sabko a qur'ani kenan wannan ayoyin guda biyar sai ya ce mishi mine sai wa huwa ta'bur sigaro qallahu ikra qala ha thalathan ya fareta so uku wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu lahu fi kulli marra annabi sallallahu alaihi wasallam iya gaya mishi a kowane shudi ma ana bi qari'in ni ban iya ba karatu mi zan karanta fa qala sai yace mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kun ji ko ikratu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halitta yanzu duk ayoyin wannan zasu zo ku dinga tunanin tunanin menene yake yi a da to menene ake gaya mishi kuma ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta kun san amsar tunanin shi ce ko iya tunani akan waye wannan halitta ko sai ya ce mishi kuma me khalaqal insana min alaq ya halitti irin nan na mutum daga dashi na mani min nutfatin amshajin naftali daga dashi na mani dashin ruwa alaq shi ne aka halici irin na mutum ikra ikaratu wa rabbukal akaram da ubangijinka da sunan ubangijinka al'akaram babban babban ikaratu da sunan ubangijinka akaram wanda yi kowa girma ba shi bane yake tunani lalle lalle akwai wani wanda yi kowa girma to da shi da sunan shi zaka yi karatu ikaratu da sunan ubangijinka mai girma sai ya ce mai gaba allazi allama bil qalam wanda ya sanar da rubutu da alqalami allama al insana malam ya allam ya sanar da mutum abin da bai sani ba da suka yi wannan gogormaya a cikin kogo kawai sai hudu ta he shi to kaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ba kowa kuma ya zo yanzu an shake shi a cikin an kama shi an matse shi a cikin kogo sai sai ji tsoro sai sabko da gaugawa ya sabko daga bisa bisa dutsen faraja ila khadijata sai ya dawo gurin hadiza da kauga matar shi ya komo gari radiyallahu anha yarda Allah tabbata gare ta wa qalbuhu yartajifu min ru'yatil malik zucci shi tana bugawa saboda ganin mala'ika dai jibril ne ya gani fa akhbaraha bima ra'a sai ba ta labarin dukkan abin da gani to ku duba ku gani sai mi ta ce mishi wa qalat lahu sai ta ce mishi inni la arju an takuna nabi hadhihi al umma ni ina kauna ka zamanto annabin wannan al'umma dan shi da yazo ya rikice tayi mata kai je hauka ce tayi ko ne hauka ne gare tace a ba hauka bane Allah bai barin ka haka nan kai mutumin kirki ne amini ne siddiqi ne kana girmama mutane ba kana taimaka ma duk wani mai ramni a nan za ku ji bayani in muka shiga littafin gaba har ta ɗauke shi ta kai shi gurin waraka ta bin naufal waraka ya ce ya tambaye shi menene kake ji ya gaya mai duka abubuwan da yake ji in wahayi zai zo mishi ya ji wani kir a kunnen shi yana ƙara sai na warka ya ce wannan ƙwarƙwaran ne da ya zo ma annabi musa kai cona daman ina raye mutanenka za su kore ka daga garinka in taimaka ma ya ce jibrilu ne to a nan ne duka irin wannan ta kwantar da hankalin shi ya ji tsoro amma shi ta kwantar da hankalin shi mace ta kirki saliha wanda in mijinta ya hito daga gari ya zo daga neman abinci daga ko'ina ne hankalin shi a kwance za ta kwantar mai da hankali da lallaba da lallashi da tuna mai Allah da tuna mai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasi na tara wallahu ta'ala a'lam